alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'adu fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka na ranar alhamis 28 ga watan rabi'u nisani jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 31 ga watan goma shekara ta 2024 a wannan shine darasi na biyar a darsul khamis a cikin wannan littafi a turfatafin nahawi da yake koyar da mu wato ƙa'idodi na larabci yadda za ka aza wasali wato ga kalma to muna nan cikin babu i'rabil asma'i babu da yake magana akan wato sunaye waɗanda suke mu'urabai waɗanda suke ɗaukar li'irabi ina jin mun tsaya a nau'i na uku ko ma'utallun mankusun yau za mu tashi a rabi'u na hudu ma'utallun makasuru to daga cikin a sunaye waɗanda suke suna ɗaukar la'irabi ba sa lizimtar hali ɗaya ba sa lizimtar hali ɗaya shi ne mala ya ce akwai mai illa mai bayanin illa ya ko rashin lafiya shi ne suna ya zo da ɗaya daga cikin huruful illa ko alwawu ko al'alifu ko aliyawu waɗanda aka ɗaure su to sai ya kasance bayan yana da illa kuma aka ce da shi makasurun kuma ga shi an yi kasarinsa an takaita shi to menene ma'anar mu'talli makasuri ya ce wa huwa ma akhiruhu alifun lazimatun shine duk sunan da kaga ya kare da alif a ƙarshe kuma alif din nan lazima ce ba ta rabuwa da shi tana nan jujjuya irabi ba zai ba zai cire ta ba kala'asa kamar labazin al'asa sanda kaga akwai alif gaban swadun sannan alif din nan fataha ta jata wa huwa mu'rabun to shi wannan mu'rabi ne amma fa li'irabin shi taqdiran mala yace kaddara li'irabin za a yi fil ahwali kulliha a cikin dukkanin halayensa in ya zo a halin raf'a a kaddara raf'a din in ya zo a halin nasba a kaddara ta in ya zo a halin jarra a kaddara ta an gane misali kacce hazihil asa ai asa mu mu'annas ne ko hazihil asa wannan sanda ce to sai ka ce hazihi ismul ishara babdiyun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada al asa sai ka ce khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu ala al-alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'anna al-alif yata'azzaru tahrikuha bil fathi to kaga bid-dammi afwan yawa to saboda haka kaga anan damma din kaddara ta zakai saboda ba za ka ce al-asa'u ba ko al-asa'u duk wannan ba zai yi ba larabcin ma ba zai yi ba dole dai sai dai ka ja alif ɗin sai ka ce al'asa hazihil asa wannan sanda kaga alif ɗin tana nan to marfu'i ne ban ma ɗin dan kuma ƙaddara ta ake yi amma ga alif to haka in ka ce menene a khastul asa na riƙe sanda kaga hawa alif ɗin yana na al'asa akhastu sai ga ce fi'ilun wa fa'il al'asa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddara ala al-alifi mana min zuhuriha at-ta'azzur a gani kaga ita babu kaddara ta ko kuma kace mi nazartu ila al-asa nayi kallo zuwa ga sanda to kaga nazartu fi'ilun wa fa'il ila harfu jarr mabniyun على السكون العصا اسم مجرور بإلى وعلامة جره al-kasaratul muqaddaratu alal alifi mana min zuhuriha ta'azzur eh at-ta'azzur in kace asiqal abin yana yiwa amma sai dai akwai nauyi to wannan ga ya'un ake samun sa to shine malam yake nufi da wato taqdiran fil ahwali kulliha kaga dukkanin halayen da mummi mun kaddara ta to duk lafazin da yazo da wannan siga shi ake kira da mu'talli maqsurun an kira shi mu'talli saboda akwai alif ƙarshen sa an kira shi makasuri saboda alif din nan lazima ce a gane sannan harka din shi kuma ba su kammala ba ya samu wato an takaita harka din ga iya harafin da ke bimu na ƙarshe shine sadu to sai alkhamisu na biyar al'asma'u sittatu sunaye da suka shahara a wurin malaman nahu da cewa sunaye guda shida sunaye guda shida wato su shida ne haka laraba kuma suka yi ijima'i akan kawo su sau da haka ba za ka zo ka ce to aini ma na samu na bakwai ba bari in ƙara na yi ijtihadi eh to sai a ce ka yi bid'a saboda ka yi ƙari a kan nassi eh ba za a karɓa ba to ga sunan wahiya su ne a huka wa abuka wa hamuka wa hanuka wa fuka wa zumalin eh akuka shine dan uwanka abuka mahaifinka ko hamuka kuma akan ce hamuki eh ma'ana wanda ke da alaka da matarka kalinta ko wanta ko kawunta ko baffanta to shi ake kira da hamu eh haka ita ma aka ce hamuki to ana nufin kanin mijinta ko yayansa ko kanin babansa ko wan babansa ko kawunsa da shaki kira da alhamu wanda ke da alaka wato da mata ko miji to shine wa hanuka shi kuma hanuka a lafazi ne da laraba ke amfani da shi in suna son wato ga duk wani abu wanda suke ganin ƙazantarsa to shi su ce da shi hannu yawwa shi yasa gaban mace farjinta suna kiransa hannun eh saboda al'adar larabawa duk abu in ya zamo wato wani nau'i ne na alfasha to ba sa fitowa ƙararar su faɗe shi sai dai su yi kinaya wanda za a ga hatta alƙur'ani kuma da ya zo haka ya bar su aula mustumin nisa'a kaga ana nufin saduwa amma ba a faɗa ba iza jalasa bai da shu'abi arba kaga ana nufin saduwa amma duk annabi sai yake kinaya al'ada ce ta larabawa kuma da shari'a ta zo kuma sai tabbar su akan haka e tushe sabe daga cikin usulubi na da'awa ka ce kai komai sai ka faɗa ba kinaya babu ishara da sauransu in ya za a ba ana fahimtar satu sai ka yi ishara kawai ka wuce ba sai ka kwalkwale komai da komai ba Allah ya samu dace wafuka shi kuma shine bakinka alfamu wa zumalin da sai zumalin sahibu malin kenan to waɗannan su ake kira da sunaye guda wato shida to wa hazihi mu'rabatun waɗannan sunaye da ka gani wato mu'rabai ne suna ɗaukar li'irabi bi thalathati a harufin amma li'irabin suna harafi ne ba na haraka ba ne ba na wasali ba ne harafin farko shine alwawi raf'an sukan zo da wawan a halin raf'a misali haza akuka ja abuka ko yawwa ja hamuka ko hamuki haza hanuka ko haza fuka haza zumalin to duk in suka zo a mahallin raf'a to wawun ake saka musu kamin damirul mukhatab wanda zai zo daga ƙarshe wal alifi nasban haka kuma akan musu nasba da alif in sun zo mahallin nasba eh zaka ce ra'aitu akhaka sai ka canza wawun sai ka sa alif eh na ga dan uwana eh na ga dan uwanka haka ra'aitu abaka ra'aitu hamuka ko hamuki eh zamalin ne ra'aitu zamalin sai ka canza wawu sai ka sa alif gaban za eh gashi nan an kana zamalin hmm? yawwa to ka gani inna abana lafi dalalin mubin to wannan kenan to sai ce wal ya'i jarran haka kuma yakan zo majruri da ya'un eh to ga misali dai ya baka da guda uku sai ce na hau misali haza abuka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abika to sai ka ce haza ismul isharatu mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada abu yawa in za a yi lirabi an shigar da harafi da wani abu to sai ka raba su sai ka ce abu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan an dhammi li'annahu اسم من أسماء الستة التي ترفع بالواو نيابة عن الضم وهو مضاف والكاف ضمير المخاطب بارز متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه محل الشاهد كاغا دي يازو مرفوعي أنا كما غا واو هكا ورأيت أباك رأي سيكتي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتح لأنه اسم من الأسماء الستة التي تنصب بالألف نيابة عن الفتح وهو مضاف والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه تسي ومررت بأبيك شما مررت فعل وفاعل لإراب شغل هذا رأيت بي حرف جر مبني على الكسر أبي اسم مجرور ببي وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الستة التي تجر بالياء تجر بالياء نيابة عن الكسرة وهو مضاف والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه wannan shine wannan shine saboda haka ba za a kira ka ɗalibin nahawu ba ɗalibi ba malami ba sai ya zan duk inda kaga wata jimla ta larabci kana iya irabinta duka to in ka kai har ƙur'ani ko baiti ko hadisi ko menene za ka ce to wannan kaza ne kuma ya zo a mahallin kaza saboda kaza wannan ma kaza ne wannan ma kaza ne kamar yadda dai muka dan bada misali to wannan lokaci za a kira ka ɗalibin nahau ba malami ba eh shi malami matakin yana can gaba eh ba a cin masa ba ba a kiran ka malamin nawu sai ya zan duk abin da ka ji an faɗa kasar dalilin da yasa aka faɗe shi kasan hujjarsa eh to wannan shine in an ce kaza me yasa misali ya an ce me yasa aka ce da su al asma'u sitta zaka ce saboda dalili kaza da kaza da kaza na fatar an gane komai duk abin da ka kawo a ƙa'ida ta nahu to zaka ce dalilin ta kaza dalilin ta kaza saboda haka ma'rifatul qawaid bil adilla an gane kuma an samu cin karo kana iya tarjihi kace to fuska kaza ita ce tafi karfi akan kaza eh amma shi dalibi iyaka te kawai yayi lirabi ya wuce in ka tambaye dalili bai sani ba Allahul musta'an as-sadisu na shida al-musanna sai musanna in an shi al'asba'u sitta akwai maganganu da yawa a kansa ta fuskar lirabi akwai wata fuska wadda ba wannan ba e to ba za mu shige su ba saboda ba mu da isasshen lokaci as-sadisu da shida al-musanna akwai musanna wa huwa marfu'un bil alifi shi kuma yanayin li'irabinsa shi ma li'irabinsa na harafi ne shi kuma da alif ake masa li'irabi yan ce musanna wato shi ne lafazin da ke nuni kan abu biyu to shi ake kira musanna a larabci eh wato madadin kana son ka ce kaga zaidu guda biyu to madadin ka ce ra'aitu zaidan wa zaidan eh to sai laraba sun ka zo maka da wata ƙa'ida wadda za ka haɗe su ka zo da su cikin kalma ɗaya saboda fasaha ba tare da kuma kawo wahala ba kamar yadda za mu gani to sai ce wayin sabuwa yi jarru bil ya'i ane masa nasba da jarra da ya'un ane masa raf'a da alif kamar yadda ya gabata wa nunuhu kuma nununsa makasuratun abin wa kasara ce eh kasara ake mata nahu misali hazanir rajulani eh hazanir rajulani kaga ar-rajulani menene hmm yawwa musanna ne daga mi rajulun to madadin ka ce haza rajulun wa haza rajulun to shi yasa sai aka dunkule ma aka ce haza ni madadin wancan haza wa haza sannan arrajulani madadin rajulun rajulun sai aka ce arrajulani sai aka ce ka ɗauki shi rajulun ɗin harafinsa na ƙarshe sai ka ƙara alif in ka ƙara alif sai ka ƙara nunun nunun ɗin sai ka yi mata kasara sai ka ce arrajulani shi kenan ya hutar da kai da rajulun wa rajulun aga wannan fasaha ce to shi wannan suna in ya zo halin raf'a ma'ana ya zo halin misali kamar a ce mubtada ko ya zo halin labari ko ya zo misali wato khabaru inna ko ya zamo misali ismu kana to in ya zo waɗannan wuraren gaba ɗaya ko ya zamo na ibul fa'il to akan sa masa alif in kuma ya zo halin nasba ko halin jarra to sai ka canza wannan alif ɗin sai ka mai da shi yawon ga misali da za ka ƙara ganewa sai cewa ra'aitun rajulai ni na gani hawaye dai nuna ɗin sai kai mata kasara na ga mutum biyu wa marartu bin rajulai ni na biyu tagun wasu mutane guda biyu to haza ni shi ma sai ka ce ko ismul ishara eh أها على الضم هذان على السكون أها في محل أها وأين السكون أه؟ هذان اسم مرفوع كما يد ما لي أنبتا وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه ملحق بالمصنع ليس مصنع eh an riskar da shi ne da musanna amma shi ba musanna ba ne saboda bai cika sharuɗan tasniya ba eh yawwa wannunu aha iwadun anil harakati wat tanwini ko fil mufradi to saboda haka zaka bashi hukunci na mi eh na al musanna yawa amma in kan mai da shi mufradi kace haza to shikenan yana nan a abin nan dinsa eh amma akwai wani kauli wanda ba wannan ba to sai ar-rajulani shi kuma fa khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan an dhanni li'annahu musanna shi musanna ne ya cika sharuɗa wan nunu iwadun an al-harakati wat tanwini fil ism al-mufradi wato ita wannan nunun asalinta akwai tanwini ga rajulin in ka kula ko yawa misali in kace rajulun a gani kaga akan ji kanshin tanwini a ƙarshen sa yawa to shine da suka ce su malaman nahau suka ce gashi yanzu ana son a maishe shi musanna sai suka ce to a ƙara alif da aka ƙara alif sai aka cire tanwinin wanda za ka ga an masa alama guda biyu to ɗayan alama ɗin wato haraka ce ta lamun ɗayan alama ɗin ta rufuwa ita ce ta tanwini ɗin ita ce ta ƙarshe to da aka shafe wato alama ɗin ko kuma alamomin gaba ɗaya sai aka sa alif sai koma rajula dole mu shafe ta saboda damma ba ta munasaba da alif sai aka ɗauko abin da ke munasaba da ita ita ce fataha sai aka ce la kaga yanzu lamun ɗin ta rasa haraka ita ce damma sannan kuma an rasa tanwini to asalinsa hazanin rajula to ina wancan tanwini baiwa a zo da shi to sai malamai suka ce a aro nunun tun da dama asalin tanwini nunun sakinatun za'idatun talhaku akhirar lismi lafzan la khatta wannan shine taribin tanwini to sai suka ce a aro nunun sai aka aro ta sai aka sai aka saka ta to wannan shine dalili to me yasa aka yi mata kasara saboda a bambanta ta da waccan nunin da za ta zo cikin jam'ul muzakkar as-salim al-muslimuna eh kaga shi fataha gare ta to saboda ana son a rarrabe su sai aka ce to shi na musanna a mai da wasalin kasa to shi yasa in ka zo li irabi sai ka ce wannan nunun ai an hurhuro ta ne eh daga harkan shi sunan mufuradi sannan kuma da tanwini da abu biyu gare mu muna da wasali na harafin ƙarshe rufu'a kenan ko sannan kuma muna da tanwini yawwa wannan alama ɗin da kake gani ta rajulun zaka ga lamun da an mata alama ta rufu'a guda biyu to ɗayan wasali ce ɗayan kuma tanwini ce ba dukansu a tanwini ba to shi yasa in ka zo lirabi sai ka ce iwadun anil harakati wat tanwini saboda su biyu an ka canza to wannan shine sai wa ra'aytun rajulaini naga mazaje guda biyu to shi ma ra'aytu mai lirabin sa a dazu ar-rajulaini shi ma sai ka ce maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi aliya'u niyabatan anil fataha ko li'annahu musanna yawwa shi ma nunin din an faɗa ma mecece ita iwadu ce anil harakati wa tanwini fil ism al mufrad sai marartu bir rajulaini marartu shi ma ya gabata li irabin sa bi harfu jarrin mabniun ala al kasri ar rajulaini ismun majrurun bi bi wa alamatu jarrihi al ya'u niyabatan anil kasara li'annahu musanna wal musanna ينسب ويجر بالياء والنون يعوض عن التنوين في الاسم المفرد to haka shi tsarin sa yake shi almusanna kenan so da haka duk inda ka ganshi sai ka kula in yazo halin raf'a to sai ka sa masa alif in yazo halin jarra da nasba ma'ana yazo maf'ulin bihi ko kuma ka ga harafin jarra ya gabace shi to sai ka sa masa yawo sai nunun ta zo karshe nunun din kuma sai kai mata kasara wannan shi ne nan za mu kwana insha Allah na'am to ana malam sai fiƙi hukuku